yan uwa musulmi abinda nake so in tanatar da kaina da yan uwa kamar yadda lokaci mai tsawo mun fara darussa da dama muka gabatar da su kan masalar marahilin insan ma'ana matakaiya da dan adam ya bi ko yake bi har ƙarshe zuwa tashin kiyama wanda yan uwa wannan na ambaci wata aya cikin sutul mu'minun wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata wasu wasu matakaiya wajen guda tara da dan adam ke bi har zuwa ƙarshe don wannan ba dan komi ba illa dan tunatarwa fadakarwa mutum ya san wane ne shi kuma menene yake jiran shi a yanzu a wani hali yake kuma yake jiran shi a gaba wannan ya ba mutum damar huta daga cikin gafala so da yawa ɗan adam kan gafala ya mana ya shiga cikin rudu ya mamance da shi wane ne ya mance da halin da yake ciki ya shiga rudu na duniya ta rude shi ta mantar da shi da matsayin shi shi wane ne kun menene ke jiran shi a gaba shi ma muhimmancin yan wa irin wannan ayoyi na alkur'ani mu rika falkawa mu san mu wane ne su wane ne me matsayin mu a yanzu me ke jiran mu a gaba mun ambaci cikin darussa da dama matakaiya da dan adam ke bi tun daga farko har zuwa lokacin ɗaukar rai har zuwa lokacin barin duniya duk wannan mun ambata a yau muna kusan ƙarshen ayal wadda take bayani bayan duk wannan matakaiya tun daga harko ƙasa maganar mani maganar tsoka maganar kashi maganar libeshi maganar sura maganar da hudu ka duniya mace ko namiji da irin rayuwa da aka yi a duniya hatta kai kuma an bar duniyar yanzu menene a yau darasin insha Allah zai zamanto fama ba da meye bana meye bayan mutuwa wannan yan uwa da harko Allah subhanahu wataala bayan komi ya ƙare maganar duniya ta ƙare Allah subhanahu wa ta'ala zai umarni ga mala'ika Israfil wanda ya ba shi kulawa da magana busar ƙaho, in wannan busar ƙaho wata busa ce da take girgiza duniya gaba ɗaya, duk wani al'amarin duniya daga ran nan ya ƙare kuma komi zai hurgita da tashin hankalin wannan rana, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa duk abinda wanda ke cikin sama da ƙasa na mutum da mala'iku duk wani mai rai duk wani mai haka duk wata halitta za ta firgita shiga cikin mugun hali dalilin wannan busa ta israfil kuma a wannan ran hewan da kurin Allah ya toge daga shiga cikin halin tsoro wannan babu nasti sahihi daga manzon da Allah ya ko wanda ya bayani su wane ne wani zai ce matan mala'iku kaza wani ce matan ɗan hurul ayin kowa da iya kana shi babu nasti da sahihi da manzon Allah ya kayyade illa man sha Allah illa man ganin magabata kowa iya kawo abin da yake ga su ne aka keɓance amma Allah ce kowa zai shiga cikin hurkici kurin sai wanda Allah ya ware wanda Allah ya so dan wa cewa Allah ke tabbatar da cewa kowane ne zai zo ma Allah a wannan rana yana kaskantacce matsayin bawa ba kowa bai ki in wa wannan busa wadda za a yi za ta canza dukkan lamarin duniya gaba daya ba abin da zai keɓanta daga wannan tashin hankali duka yanayi gaba daya za mu kai za mu ga ayoyin alkurani mun suke bayani irin wannan rana ma'ana bayan faɗar Allah subhanahu wataala manzana ya bada labarin yadda wannan duniya za ta canza a wannan lokaci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake taya mutane lalle ku tabbatar da cewa fa inna zalzalata sa'ati sha'un azim cewa lalle girgiza ta tashin kiyama wani abu ne mai girman gaske ɗan uwan Allah ya ce abu kaza mai girma ne tabbas Allah yake bada misalin yadda za mu gano tashin hankalin wannan rana ya ce ranar da mace wadda take shayarwa ɗanta a halin reno za ta yadda ta gudu ta yi ta kanta mai ciki za ta zub da cikin don tashin hankali kamar da Allah subhanahu wata'ala ke ce mutane waya za ku ce ta yaya za ku kare ma kanku azaba idan ku kafirce ko kafirce mu Allah mai zakun hali za ku shiga ranar da take sa yaro ya yi huruwa don tashin hankali kuma na al'amarin tabbas zai wakana kamar da Allah ya alƙawalin tashin wannan rana cikin wata ruwa ta Imam Ahmad haka Imam Tirmidhi ruwa take ingantatta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda yake horanta mai rai wanda ke so ya ga tashin kiyama kamar a gaban shi ake yi kamar kiyamar gata a gabanka ita karanta waɗannan surori guda uku idza shamsu kuyirat ka karanta ta wai zai sama'un fatarat ka karanta ta wai zai sama'un shakat ita ma ka karanta wannan surori guda uku sai za ka ga kiyama kamar a gabanka ya ku diba fadar Allah subhanahu wataala ya bar labarin cewa rana kanta gaba daya haskenta zai tahi turmamu su gurbace ba maganar hasken dutse da ke da yauni a saman duniya zai zamanto kamar gari kamar iska a ranar da dabbobi mana abin da aka mallaka za a bar su baya mai mulki kowa na ta kanshi a ranar da sama ita kanta za ta tsage turmamu su rikito teku ta koma ta koma gobara mana ta koma wuta maimakon ruwa idan a wannan rana za a tado duk wanda suke cikin kaburbura a wannan rana Allah ce duk ɗan adam kowaye bayan wannan rana zai san me ya aikata na alkhairi ko na sharri shi ma mu kurtubi ke ambata da wa'annan a wannan baitocin inda yake ce ɗan adam ka tsaya ka suranta a kanka kai wanda yake rudadde ka tuna tsayuwarka a gaban Allah ka tuna tashin kiyama ranar da sama za ta rika juyawa komun system ya lalace ranar babu hasken ga ta an kata kusan bayi an kata kusa da bayi rana ga turmamu sun rikito sun canza bayan haske sun koma duhu teku ta koma ma'ana ta koma wuta za ka ga teku ta koma kamar jahim yanwa a wani ya kada misalai da yawa na da ke tabbatarwa da wannan ranar tashin kiyama ba a wannan busa kowane abu gaba daya da mutum kai hatta da abin da ba shi da rai irin turmamin irin ƙasa kanta irin ranar ko menene ya shiga cikin wani hali wanda yake jiran abin da zai wakana bayan wannan busa busa ta farko wadda wannan busa ita ce za a yi kowa ya farka mana ima akwai ta busa akwai busa ta fata hulgita kuma akwai busa ta kowa ya tashi bayan mutuwa in wannan bayani a takaice darasinmu da muka ɗauko na magana matakai ɗan adam gudun tsawaitawa za mu ƙoƙarin yanzu dai mu san daga irin abin da ke jiran kowa a cikinmu wannan rana ita ce ranar ƙarshe rana wadda duk abin da muka aikata a wannan duniya alhali Allah subhanahu wata'ala ya kama wannan rayuwa don shirin waccan rana da ake magana duk a kai a kawo rayuwar duniya ga mai hankali ba gida ba ne ba na a zo a dagalgaje a yi abin da aka ga dama iya kaman ka zo rayuwar duniya hal abada a'a duk mai hankali ya farka wannan wallahi lokaci ne aka baka lokaci ne aka bamu kuma lokaci ne gajere akan waccan rayuwa a wannan dan lokaci na mu gajere Allah ya faɗakar da mu da ayoyi da dama surori da dama irin aikin da yake jira a gaba ɗan uwa ɗan uwa kai ne ni ne mu ajali ke jiran mu ba mu san ba a wani hali zama wani duniya mu ne tambayar kabari ke jiran mu mu ne zaman barzaku ke jiran mu mu ne muke jiran tashin kiyama baka san ba a wani hali za ka tashi takaddaka a dama ko a hagu baka sani ba Allah taimake mu assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dorin wa markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada abun nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga wata na jumadal ula hijira shekara biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan harko shekara 2021 a darasi da ya gabata muna dai cikin sota maryam mun tsaya aya ta hamsin daidai kina sha Allah yau za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya lakahin shigo na game da tambayoyi wata a baki wata a rubuce illa na kira masu rubuto tambaya su rika rubutuwa da wuri don sai a zo karanta mata mutu aiki gaske magana masu rubutuwa wani bai iya hausa ba kuma ba bokan hausa ga ma kuma talaban da ma da turancin ya yi in ya san turancin saboda da hausa tana hana rubutu hausa ta farko dai iya magana cewa mutum ne musulmi ya almi kirista kuma sai allah sa ta samu aihuwa ta samu ciki da cikin dan musulmi to in ta mutu wannan yaya za a binne ta ina gana akwai wasu kwallowa a abin ya wasu kwallowa ta dai malamai sun yi magana ina gaman cikin suke suna nasu da zabi kana abu malik suna ka magana kan wannan abin iya wakana za a binne ta a kabari wanda ba wannan ba wancan ba ta samu wuri za a binne ta ba na kirista ba ba na musulmi ba haka malamai suka ce wallahu ala sai magana ta shi wannan iya maganar wai akwai nasi da aka dogara a kan shi wajen yin sabka wadda ake yi a makarantunmu na tara mutane a yi biki da sauransu wannan yana ga ya shara da ya ji na ji wani malami iya maganar bida a ce a takaici maganar cewa madogara ko nasi masin asali akwai nasi illa wasu na gaba inganta ba sun abin inganci iya da ishina da malamai ma masu daga cikin madogara da nasan ta wani masu wannan asalin wannan abin akwai cewa asar ya zo umar bin khattab lokacin da ya hardace bakara ya yanka raƙumi kuma ya sa a yi sadaka wannan shi asalin sauka da ake yanka a yi murna dalilin sauka ke masu yin a wannan suka dogara ba haka kuna kirkira ba inda bid'a mun kirkira kun da mun gana yi ko da mu awu irin wannan kaman na Allah cikin Abubakar Gumi rahimahullah ya ce irin al'amurra da aka kawo su akan hadisi ko da bai inganta ba inda akan hadisi aka kawo su dan kana da wata hujja ko rashin ingancin hadisin baka cewa bid'a ce su ba su yi hakan ko akan ra'ayi sun yi akan nassi illa nassi ne iya a wajen malam bai inganta ba wannan shi ne yana ga maganar asalin masu abin shi kuma wanda yake magana a kan nasa iyawa ma bai gani ba ko ya raunana ruwa da ta sa aka ce mana da ta sa yin wannan walima dalilin sabon alkurani layan wa abinda malamai kamar na ga nasirin albani rahimahullah yake cewa irin al'amurra na irin wannan samun wani bushara ko wani farin ciki kai wani abu na walima ko wani abu ba a yanke abin da zama ka'ida ba bai zama to hanyar ko bida alheri kurin ka samu jidda yar kurin ka yanka zo a sha a mori wallahi bane a musulunci na ganta ma adaba ba dalilin ko ni kurin yanka zo a ci nama sama dokan abun kaman kaida ce dole sai an yi ana abun kaman shi suke canza su koma su koma lahi amma haka kurin mutum ya ga jin daɗi ko ma me ka samu horin ciki kana yanka kurin a ji daɗi ma kai koma kaida dole jahi shine magana kurin Allah ya tsare mu sai magana da ne kan magana da ne sati da ya gabata ta yan wani shufa alaihi salam ba annabawa bane abinda ne bayani bayani ne ne kullum ana karatu mutum ga shurare ko me da baya balle za abin zamani ga na'urar an doka sai ka koma baya ka ji me aka ce kayan kai ba kan shi abinda ya magana ibnu kasir rahimahullah cikin tafsirin ce ka wannan mas'ala cikin tafsirin surat yusuf kan magana da ta shahara yace a wajen malaman tafsiri shahara cewa ayyun yusuf annabawa ne shi ne ya yi inkari ko ba shi kaɗe ba wanda kan taba na ga wani tafsiri na imamu shokani fatul qadir sai ga dai maganganu malamai kan mas'alar cewa ba annaba babu nasin da ya tabbatar da ya kawo yusuf cewa annabawa ne akwai al'asabat al'asabat su kuma zuriya ce ta yaqub amma waɗannan ƴan wani su ba suka yi wannan aika aika kamar hujjoji da ibn kasir ya kawo rishin wata madogara da farko wata ta kawo na labarin tashi annabawa ne na biyu cewa abinda aka ambata sun yi bai cikin halin annabawan Allah a ciki akwai yaudara zama ce cin amana magana kisa magana ƙarya da abu abin ya kunsa wani halayen sun kode ga halin annabawa haka ibn kasir yace shin dalilin kuma babu nassin da ya tabbata balle a mai tawili daga manzon da Allah ya ko yace wayannan annabawa ne fahimtar mutane su ka magana na gaskiya ba annaba ne ba abin da yake zahirin magana kamar shi ibn kasir ya ambata a cikin littafi kuma abin da yake kara hujja haka mun karanta ruwaya wadda yana kata Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ya tambaye sahabbai ya guna tambaya waye mahi karamcin mutane manzon ya ce mahi karamci mahi kima ko nasaba a duniya yace yusuf alaihi salam shi kadai ne ce a duniya wanda ya kowa ke kyawun nasaba shi annabi dan annabi jika annabi baban kakan shi ma annabi wanda ce ba mi wani sasala inda har ɗan uwan annabawa ne an ce shi daya kaki na abin wannan hadisin ya kara kore wancan labarin cewa yan wasu bayan wasu kurum ɗiyan yaƙubu ne sun yi laifi sun tuba ga Allah Yusuf ya yaye musu uban ya roƙa masa gafara ta Allah an karanta musu kurum bakin da su kenan Allah taimake mu alama da aya ta musu daya wai ba manzo ba aka samu kuma manzo na Allah wanda an sarrafa ya bayani adadin manzanni da adadin annabawa ruwaya ta inganta ta albanin cikin sai ya kishi ya ka ruwaya cewa adadin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kenan dubu ɗari da ishirin da hudu kenan a takaice wannan kaga suna da yawan gaske amma ce su manzanni ruwaya mai inganci da ya kawo ɗari uku da goma sha biyar to ina kuma ba da kara karanta mun kuma ba kenan ya kai Allah kuma ba kenan ne cewa Allah subhanahu wata'ala ke ba manzon shi umarni na cewa wadhkur fil kitab Musa ka ambata wa mutane a wannan littafi na alqur'ani labarin annabin Allah Musa alaihi salam innahu kana mukhlasan shi Musa mun muka ce mukhlasan idan aka yi fata wanda Allah ya zaba Allah ta ni istafatuka ala nas bisatu bi kalami zabe zababbe na Allah mukhlisan kira mukhlisan wanda yake tsarkake aiki mukhlisan shine ikhlasi kenan to muka ce wannan duka siffa biyu ba wanda ta kore ga Musa da salam to cewa kuma cewa kana rasulan nabiya kuma manzo ne kuma annabin Allah ne daraja manya guda biyu a duniya manzanci da annabta akan samu manzo annabi akan samu annabi wani ba manzo ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa akwai manzanni akwai annabawa ya ce annabawa 124 ka suna da yawa amma manzanni ya ce 300 ne da goma sha biyar duk da wannan nasin ƙura'ani ya mace 25 saboda sun bayanin sai zuwa bai tabbatar da su dai kenan akan haka wasu kan kawo shubha kan wannan magana ya za a yi a kawo maganar cewa annabawa an wada adadinsu alhali Allah sun ya yi bayani ce akwai annabawa da muka baka labarinsu wasu mun baka labarinsu ba ya za a ce kuma hadda annabi san adadinsu bayan Allah ya ce wasu ba su labarinsu ba maganar kissa annabi ko kissa wani labarin rayuwar shi indira shine kissa wani wannan ko magana adadi daban ba cin karo tsakanin waccan aya da wannan hadisin da ya kawo adadin su wannan adadi ne ka san mutum kaza ne a nan garin ɗan labarin kowa a cikin na san garin musamman da ce mutum mutum kaza ne wani kan labarin shi magana adadi annabi magana adadin annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da hudu manzanni ɗari uku da goma sha biyar ruwa mai inganci kan haka wannan shi musa iya da wannan siffa guda biyu annaba ne manzo wana dai nahu
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن من كراي موسى الله ما يكرا wanda insha Allah ganin mun zo kusan da mu koma can ta da kusa da mu kaga yanda abin ya wakana to abin kusa ne yan ayoyi ne zamu dira cikin ta insha Allah a takaice dai Allah ya tabbatar nan mun kiraye Musa a gehin wannan dutse bangaren dama Musa alaihissalam ya tunkari dutsen tur kuma annan ne Allah mai magana a inda aka yi maganar da shi ake ga maka daga bangaren dama damawa damar Musa alaihissalam bangaren da dutse ne babba a gaban shi bangaren dama dutsen da a wajen Musa bangaren dama shi daga wannan gehin ne aka mai magana wa qarrabnahu najiya Allah ce mun kusantar da Musa mun yi ganawa da shi ta musamman dan Allah ya magana da shi kai tsaye Musa da salam shine kusancin da Allah mai mun kusantar da shi wajen ganawa da Allah ya da shi na ya mai magana kai tsaye wannan shine abin da aka tabbatar anan mun sauran bayani insha Allah mun zo darasi na gaba insha Allah za mu shiga yace wa habna wa habna lahu min rahmatina wa habna lahu min rahmatina
kuma wa wahabna lahum rahmatina akhahu haruna nabiyya mun me wata kyauta ta musamman tar daga cikin rahama mu jin kai na Allah na ga shi kyauta amma shi kyauta akhahu haruna nabi an bashi kyauta ta dan uwan harun an bashi matsayin annabci shi ya roƙan ma dan uwan shi waja'alli waziran min ahli haruna akhi ko kuma cewa fa'arsil ila harun ko ya ce Allah ka aika ma an mai wahayi an mai magana ta magana ta aike zuwa ga fir'aun ya ce Allah ina roƙon ka sanya ɗan uwana harun ya kama mini wata ruwa ce wa akhi harun huwa afasahu mini lisana farsilhu mai yurda'an su duka ne ya ce Allah ɗan uwana harun ya hini fasahar magana ya hini fasahar magana kuma ya ce wajen magana kenan fasaha halshe daga Allah ka aiko shi tare da ni kenan manzancin da aka bani shi ma a bashi don ya kama mana mai aikin ka Allah shi ce a duniya tarihin duniya wani muke cewa babu dan uwa da ya ma dan uwan shi wani guri kuma ya samu kamar Musa da Harun akwai abin da ya kai darajar annabta kaga yanzu kama dan uwan shi haruna iya gida shi iya cikin ungurmin daji ya nema a ba dan uwan annabci yanda aka ba shi a aike mu tare mu kama allah mai tare mai komai tare to kan wannan allah shi wannan kyauta da ya roƙa allah ya ba shi wannan kyauta ta dan uwan shi zamanto cewa manzo na allah kamar da shi yake manzo na allah kan wannan cewa kuma ka dalilai na magana hu afsahum min lisana ya hini magana ya hini kalma kaga nan me magana cewa muhimmancin kamar da Allah ya kan albani rahimahullah masu babban albani babban iya bayani ga almajiran shi iya wasiya da yake yi cewa iya jan hankalinsu akan samu a cikin almajirai cikin mutane lallewa na kayi shi ilimi kayi shi komai kayi shi amma Allah ya bashi bakin magana ko karbuwa a wajen mutane kan wannan yi da kasan kai kaya mishi ya sa ka gune kama a dubin ya tai tare ya ce ku bashi ƙarshen ku bashi goyon baya ku bashi goyon baya aikin da awani aikin Allah ne aka samu wani yawan lokaci mutum sai ji ba ya wani waye ya mashi na yi shi kaza kaza kaza na shi ya tsaye sai ka na abu wani kama kamar shi in ba shi ba kuna abin ya lalace abin da abu haka bane ba duk wanda ka san ko da kai shi ilimi ka kama mishi aikin Allah ne aiki eh Allah ba shi karbuwa ne wanda kai baka samu ba kai ma kama ka samu gudun wani abu tun duk abu ne ma kira zaki a wajen Allah ba ba gudun ko gudun Allah ce da'awa kenan dan haka yace kenan ga dalili to Allah wannan wa habna lahu min rahmatina mun mishi kyauta daga raman mu ta akawu haruna bai mishi kyauta dan uwan shi ya zamanto annabin Allah Allah ci gaba
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
na'am وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا na'am nan ma kuma ya ambata wannan kisoshin a takaice ya ce wasu kurufi littafi sama'il ka ambata waje mutanenka a wannan littafi labarin annabin allah isma'il kakan annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi ibrahim alaihi wasallam innahu kana sadiqal wa'd shi isma'il allah mai yabo da cewa mai gaskiyar alƙawali ne dan abin yabo ne alƙawalin gaskiya hali ne mai imani kishiye shi hali ne na munafukai nasarar ya ce ayatul munafiki salas alama ta gano munafiki uku ce idza haddasa kazab in yi magana aka bayan ta ƙarya ce wa idza wada akhlaf in yi alƙawari bai cikawa sai saba wa idza tumina khan in aka bashi amana kuma sai ci amana wannan abun uku alamomi ne mana wanda malamai ke magana ma'anar magana ba kurin ba dan ya ƙarya ɗaya misali ko na katarin ƙarya ko samu alƙawari kurin haka ba wani haka bane halin shi wani ya zama to haka ne halin shi makareci ne idan haddasa kaza a wani wani ne wace labarin ina ma an san shi kayya shi ko makareci ne ina shi ake magana wai zama in yi alƙawari halin shi ke da alƙawarin wani ma kamar da ke ta wani dubu afirkin kenan shi afirkin bai sabai cika alƙawari hewa hewa turi ka gani mugun mugun wani mugun mugun al'ada ce kenan kana sukan kana sa ka ta yana buga kanka kanka wuka ne kana ke wannan kamata in ba baka bane ba kai ka zama to mi hali na kware ya kamata a yaba a ce wannan halin musulmi ne kamar da yabo musulmi na kware ya kamata amma ka baka sufa mumuna kenan alcika alƙawli daga cikin imani to wannan sarkarwa da iya mai cika alƙawli in ya doka iya cikawa in akwai akan samu wani lokaci mutane ba sa mutane uzuri akwai inda mutum zai alkawari abin ba da gangan bane abin ya haikarin shi ne abin da yake abin zargi a ya zama to halinka ne kuma kana da damar ka cika ka cikawa zai misali zai yi misali yanzu mutum zai ce misali ya bada misali randebu karhe misali goma daidai iyayewa a hanya ima samu gosu samu gosulo abin ya cushe kuran ba wuce a kuran kana kallo ba da ka iya kuran an samu kowa saman haɗari hanya ba wurin wucewa ko wani misali mantar ta yi turamfan ka mantar ko gaji ba haka bane mantar ta ba ka abu kaga da ka zo ba ta abawa a tambayi mutum a bashi uzuri kina a takaice saba alkawari wanda ba da gangan kashe nake amma sabawa akan abin da ya karyin ka ko ka zo zan baka shiga goma rana ta yau ka zo ni ba mun samu ba to zai dan yi ne ba samu bai ce Allah ya Allah kawo kuma ba ce ba zaga da ce ka saba alƙawari ka ba alƙawari ka cika mu ba don yau bane ba dan cika maka kenan akwai sabawa wadda take ta gangam shi ake magana zargi to shi dai iya mai cika alƙawari kuma wa kana rasulun nabiya annabi manzo ne na Allah annabin Allah nan haka yana daga cikin hali na kware ana neman mutum ya zama to mai cika alƙawari Allah taimake mu wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbi mardiya kuma halin shi yana umurtar iyalansa da sallah ta daga cikin halin magidanta kun suke masa'ulai na iyalai kulawa da sallar yara anan sallar ya ce tun daga shekara bakwai a harama yaro isalla daga shekara bakwai sun ce kasa da haka idan iya so a zo a tafi jin hankali bayan ba mu je mu je ba a caji isalla ya yi kasa da bakwai daga bakwai a ce i maka hinta a je da shi in ya ji ba ba ba ce a maki umarni zai ya yi kuma daga bakwai i amma bai waje ba bugu ba zagi adam na ce ba bugu he ya kai goma ta ko aka ce anan ne za a mai bugun da ba mai rauni ba ba karya shi ba ko a goce shi ko abin da daban ba haka ba eh wani sai musulunci tuni ya tsarin tarbiyya islamiyya wani ana ga a yau turawa sai kare haƙin yara a'a manzala ya ce ya ce ka zo bayanin bai dacewa ga ɗanka cikin tarbiyya ƙasa da haka ka fara gwabzai shi na kuma su gwabzai yaro tun da wuri tun da wuri kan gari dama bugu ne ya saba ya san bugun shi zai kuma ya zama dukkan taki bugun bai ce komi haka yana abin shi a hankali a sashi hanya ba a ci sace ba a bugun yaro bugu mai sunan bugu ƙasa da goma an ce ba aikin da ya sallah amma aka ce sai ya kai goma ina ga wani abu daban da bai yi ba a ba shi kashi sai dai a sashi hanya haka ala musulunci ba da gaskiyar magana kuma da mahimmancin kulawar uwaye wajen tarbiyyar iyansu Allah ya umarni wa mun alaka da salatu wastabir alaiha ka musu umarnin iyalanka ka musu umarnin sallah kuma da yin hakuri kan sallar Allah ya kira ma ya ulidina amanu ku anfusukum alaikum nara ya kuma su imani ku kare kanku da iyalanku daga wuta kenan dole umarnin Allah ne don kulawa da hidimar iyalai da iyalanka mana yara da mata duk abu ne ƙarƙashinka hatta da mace kai ne wakilinta cikin wata ruwaya wadda yana gata imam al-bukhari a ruwa da hadisin da ya inganta da nan sallallahu alaihi wasallam ke bayani kan cewa rahimullahi mar'an ko rahimullahi rajulun qam min al-layl Allah ya kan mutumin da ya ta cikin dare fa salla wa ayqaz ahlahu wa qad mar'atahu cikin dare ya tashi ya tada matar shi fa ina abat natafi wajhi al-ma in ta tashi dan watsa ruwa a huskarta annabta mai haka Allah ji kanshi kenan wata ranka tashi wata ranka tashi ka fara ta ai sallah tare iya daga cikin abin annabi da Allah ji kan mai haka yace kuma yace in ta ki ka dan watsa mata ruwa kuma yace kuma warahim Allah mar'at ita ma Allah ji kan warahim Allah mar'atan Allah ji kan matar da qamat min al-layl tashi cikin dare fa sallat ta salla wa ayqazat zawjaha ta tada mijinta fa'ina ba na ta haɗi waje da mata in yake ta ɗan watsa mai ruwa mana muna musiya ga mata in ki san mutum ki san addini dan ka sai cika cika cika watsa mai ruwa in cika watsa mai ruwa ina da ajiban take gaskiya ya buƙatar inda aka san addini ne ya san da manuwar magana amma haka kullum ya watsa ruwa kicin muku saki a wata mulkima a yi adiba abin hankali a dai matsayin addini ba da ya wani mamani kadai wadda gima za a gaskiya jan wani kenan wannan iya bukatar wayewa da sanin addini kuma dama sai a sanin magana kayan ta yi ta mena sai da gaya mun abin da aka ce kinan sai wata ya san gomi ne ne wannan kai ma kuma sai da ce da irin shi abin mai fadalar gaske haka wata ruwa na musulman ke cewa إذا استيقظ الرجل من الليل وأكد مرأته فسليا ركعتين كتب في الذاكرين لا كثيرا والذاكرات wanda ya tada matar shi cikin dare suka sala raka a birar za a rubuta su cikin masu ambatan Allah maza da mata ambato mai yawa ta su layin zakirai a wajen Allah wannan ba akwai masalar cewa yawa na tashi ina niyyar raye dare awa ɗaya awa biyu ban sama ta ta ta wannan halin annon sallar salama ya yake yi idan iya sallah cikin dare in ya zo ƙarshe wuturi ne sai ta da aisha tanga ka ɗauko niyyar ka ta sallar awa biyu awa biyu ka ce ka tara ta kaga nan ma akwai matsala gare ka sa ta abin da bata niyya ba ba abin zai gare ta wannan ɗan salloli kana a mace wannan raka'a biyu annabi manzo Allah ta Aisha bai tada ta sai ya zo ƙarshe wuturi sai tara ta sai sai tare kuma abu ne dai kenan wata ran ba wata ran ayi iya da kyau dai wata ran ayi da iya da kyau tabbas nan kenan yana cikin kulawa da magana kuma Allah mai yabo na maganar umarnin iyalai da sallah da bada zakka kuma shi Sama'il wakadin da rabbi mardiya yardadde ne a wajen Allah ubangiji ci gaba
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
to nan abinda labarin nan ma zai zo wata korufin kitab idris ka ambata musu a wannan littafin alƙulan labarin idris idris iya daga cikin annabawan allah na hurku cikin kusan ɗiyan adam wancan bayan adam kahin nuhu da salama aka yi shi a cikin tarihi da wanda labari ya shahara kaga a nan da ya ce wasu kurufi likita bidiris ce ina hukanu siddiƙan nabiya siddiƙa ne kuma annabi ne wa rafa'anahu makanan aliyya mun ɗaga shi wuri maɗaukaki to wannan wa rafa'anahu makanan aliyya ƙarƙashin shi an zo da labarai da yawa wanda suke da yawa na isra'iliyat na cewa mala'ikan mutuwa mala'iyya da alaka da mala'ika na wani mala'ikacin mala'iku wani aminin shi ranar ya ce ɗauke shi su yawo sun yi sama sama ta hudu su gama da mala'ikan mutuwa ya ce ina za ku ya ce wannan kawo wannan yawo kaza dai ya ce aini kuma waya ba an ka ce ai zirisi ne ya ce to ni ina mamaki an ce ɗauki ran shi kuma ina ga mutumin da yake kasa a idan an ce ɗauki ran shi a sama ta hudu ashe shi ne an yi ɗauki ran shi a sama ta hudu wata ruwaya ya yawo ya je gidan aljanna da abokin mala'ika sun je yace zai hutu aka je gidan wuta gani aka hutu aka gidan aljanna ce wallahi kai kake mutuwa ce zan mutu wallahi eh suka hutu kowa he tura he koma baya shi ya shige iya tana gidan aljanna don labaron na Isra'iliya a labarin annabi ya tabbata annabi sallallahu ya gamu da shi a sama ta hudu wannan ai ba shi ya ga Musa ya ga Ibrahim a sama wannan wata rayuwa ce barzakhiya Allah ya gama sa a wannan wurare wannan cikin wannan labarin ba wani wanda yake da kamshin gaskiya tabbas akai kurin annabin Allah ne siddiq ne Allah daga shi wuri madaukaki kurin shi mu tsaya nan kurin Allah wa alam sauran ci gaba kurin
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معه ومن ذرية إبراهيم إسرائيل وممن هدينا واجتمعنا Allah ya ce wa'annan kina annabawa da Allah ya ambato mana a wani wuraren da wannan su a gaba ma dai wa'annan annabawa da aka ba mu labari suna allazina an'ama Allahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima ta musamman dan ba ni'ima ta kai annabta wannan bayi da alama ni'ima minan nabiyyi na cikin annabawa akwai min zuriyat adam daga cikin zuriyar adam kamar idris wa min amanna ma'anu da wanda muka doka tare da nu kenan magana ta ce na ibrahim alayhisalam iya cikin wanda domin ba da bane kai tsaye ba ai shi nu alayhisalam bayan adam alayhisalam yayi su driskin su ci sun kare ai nu alayhisalam duk wani wanda yake saman kasa ayo ana kiran shi baban duniya na biyu abu bashir sani shine baban duniya na biyu shi baban duniya na biyu duk wanda ka samu a saman kasa a yau iya daga sasalan nuhu alaihi salam don bayan an yi tufan Allah ya dauke ruwa sauran masu imani da nuhu alaihi salam ba su samu albarkar zuriya ba sun rasu ba su samu sasala ba doguwa nuhu alaihi salam da ɗiyan shi dole su suka samu Allah zuriyar albarka ke dole ka gani kenan a saman kasa a yau iya daga cikin zuriyar Nuhu alaihi salam bayan Nuhu kenan su su suka saura har a yau kenan kenan zuriya ta kenan wasu ka dauka kenan Ibrahim iya cikin wanda aka dauka a cikin jirgin Nuhu haka min zurat Ibrahim ya ce daga cikin zuriyar Ibrahim akwai magana ta annabi me yake cewa annabi annabi Ishaq annabi Yaqub annabi Isma'il suna daga cikin zuriya ta ibrahim wanda aka allawa albarka yaqub kin wanda an baya su kenan ishaq da sauran annabawa hatta da isma'il kin iya cikin zuriya ta ibrahim to isra'il da zuriya wa isra'il yin kenan da yaqub ana atam har daga ciki irin su Musa irin su Annabi Harun irin su Zakariya irin su Yahaya irin su Isa da ya zuwa sa su Dawud Sulaiman ta cikin zuriyar wannan ne Isra'il mun ce wai Isra'il Yaqub shine Isra'il sai ta banu Isra'il ke ɗiyan Yaqub da shine ai asalin wanda ake dangana wannan ɗiya shine wanda Allah ya tado daga Palestine ya kuje kasar Masar dalilin samun mulki na shi Yusuf alaihissalam ya zamna a Masar tsawon zamani ya mutu Yusuf ya mutu sun zama yan gari amma zama yan cirani tsawon lokaci ne ai Allah ya kawo da Musa a cikin su a tarihin tsawon tsakanin Yaqub da da Musa shekaru masu ɗaruruwa masu yawan gaske kayan nan zama fir'auna ko zama musa sun zama al'umma masu yawa a masar amma su su ba addinin masar ba suna nan kan addinin su na na wanda suke aiki da littafi daga wajen Allah ba sa bata gumaka suna nan kan bautar Allah ba sa bata gumaka a wancan zamani suna bautar Allah illa barin hanya ko kurakurai amma suna kan hanya ta addinin Allah ba sa addinin addinin musarawa addinin kibtawa na bautar fir'auna kiran ga su baki ne ko musu addinin garin sai suka yankon jini ake bautar da su ake masa azaba har Allah kawo kuma cikin ana wani halin Allah ka Musa alaihi salam amma asalin zawal yaqub ne garin masar da mace ya shigo masa da kenan Allah ya bashi zuriya da diyan duka ya dauko daga gida ya zo da su a suka rayu kuma bayan lokaci kuma Musa ya zo cikin aikin Musa alaihi salam a akwai dokan Bani Isra'il daga Masar zama yan baki su koma gida Palestine wannan shine hanzar da rigimar duniya su a wancan zamanin Musa alaihi salam a matsayin shi na annabin Allah jagora na al'umma aka bai umarni ya koma can ya yaki arana wanda suke cikin yankin Palestine a wancan zamani a zaman addini ya kawo ibadar Allah kawo bautar Allah shari'ar Allah shi ne asalin bashi umarni ya koma masa ya koma Palestine daga Masar bayan zaman gudun hijira to wannan abin ya suka dauke shi kuma bane na kabilanci wani Isra'il sai abu ne na gaban su ne kurin su ne ɗayan Allah suka ce su ne wane ne zaɓen Allah suke ga har a yau ko ba mai haƙƙi a wannan ƙasa su ba haka ban lamarin ba a lamari ne na addinin Allah na shari'ar Allah an ba Musa umarnin ya koma da su can Masar a can palestine suka fito dalilin suna kan addinin allah suna tare da annabin allah jagoranci annabin allah kuma kayan su koma a garin ba kuma mutane ba ko kenan da mai dalilin dalilin koma dalilin a kawo shari'a ta allah yau an zo ga kuma masu kiran allah akwai mai haƙaƙu akwai mai mela ku bayi ka gwada shi ne kurin asalin maganar tarihin da ake ɗauka yau ake yawo da shi ake taɓa da shi dai shi dai musa zaman shi a masar ne a naka a yanki amma iya cikin kabila ta banu ta annabi yaqub zan ta banu isra'il aka yi umarni ya koma can dalilin ya kawo shari'a ta allah a daura daular islamiyya a sana abin kenan to dai allah ya ce wa'annan da allah ya jero ulaika lazina an'ama Allahu alaihim wannan wanda Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina annabawa min zuriyati Adam da cikin zuriyar Adam irin Idris kin wa min man hamalna ma'anu da muka dauka tare da Nuhu irin Ibrahim kin wa min zuriyati Ibrahim da cikin zuriyar Ibrahim kin irin Yaqub kin Yaqub Ishaq kin ne da Isma'il kin da wannan annabawa haka Isra'il zuriya ta annabi Yaqub irin su kenan Harun magana Musa magana Yahya Isa da sauran annabawa Dawud Suleiman annaba banu isra'il wa mimman hadaina wajtabaina daga cikin dai bayan Allah wanda muka shiryar da su muka zabe su kinan bayan kwarai ba nan kade ba ga halin bayan kwarai mutanen kwarai idza tutula alaihim ayatul rahman kharu sujadan wa bukiya idan karanta musu ayoyi na Allah mai rahama suna haduwa cikin kaskantar da kai suna masu sujada suna masu kuka na tsoron Allah na jin maganar Allah girma maganar Allah faru suka suna kuka sai aka bada umarnin yin sujada a daidai wannan aya ci gaba
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ينفعهم القول غيا
na'am fa khalafa min ba'dihim khalf bayan zuwa innan mutane na kwarai annabawa da mutanen kwarai wanda Allah ya yaba ga halinsu na kwarai sai amma fa khalafa min ba'dihim khalfun sai masu mayewa na banza malamin nuba na cewa inda aka ce khalafun aka yi fata saman lam kenan masu mayewa na kwarai mai gado na kwarai na aka yi kasara wanda ya mai na kwarai amma shi na banza ne kenan magadan banza kenan wa'annan bayan wannan na kware masu maiwa na banza suka zo su kuma ga halinsu a da'u salata wata rushawa suka tozartar da sallah suka bi san zuciya kurin suka zamanto 'yan tamori 'yan tamori kurin abin da ya musu daɗi shine halak abin da bai burge su ba shine haram nan daga cikin akwai magana kenan kaga babban lamari a rayuwar bawa sallah ta ce babban abu lokacin wannan malamai gabata ake magana cewa man idata sala daga cikin babban tozar da sallah tozartar da ita a lokaci yirshin yin ta a lokaci wanda har ta kai wasu malamai da cikin magabata har ta sabon su umar su sabdila bin umar sun saman farisi cikin damacin sarsana ka cewa barin sallah rishi yin ta a lokaci da aka yanke ma ka yi ta kamar kahurci wasu ta yi na gaban mafinan hanbal iyakan haka cewa barin sallah kin yin ta a lokaci kurin kuna matsayin kahuri irin daga cikin ruwayoyi bayanan abadu wa bayanan shirkitar kusala ko adala zai bayanan bayanan salata mun tarka fakar kafar abinda yake tsakanin bawa da shirka ko kahurci barin sallah wata ruwa ta annabi tsakanin mu da su kawure kawure mu da kawure tsakanin mu da su gudun sallah ce don da misali annabi ya kawurta kalkashin wannan fakar ka fada kawurta maganar malamai maka wada suka ta sabanin magana wannan kawurci kawuri ridda ne ko kufur dun kufur wani ala kullu halin musulmi shiga tsakanin wannan magana ko a ce kufur bai kai kawurci na ridda bare abinda aka ma suna kawuri kuma zalami suna kawurci ne illa magana kawurcin wani ne tana ne kaga da bai dace ga musulmi gaskiyar magana irin yadda yake al'ada mutum a nan an sa mutum a kai hadda babe a wasu tattawai babu kwaza'u sala babe na ramo sallah kenan mutum ya da dama ya ramo ta ta wuce wannan sa mutane sun canta ke kurum sun ki sallah kurum sai kaga dama an kai ta wuce maka kai ramo ta to nan ba akwai masu ganin ba magana ramo ta Allah lokaci mata inna salata kanat alamun ne kitaban maquta Allah Allah ce wata sallah wata farilla ce mai lokaci akan masu imani annabi sallallahu alaihi ya cewa inna salata awwalan wa akhiran sallah tana da farko tana da ƙarshe ga shiga yayi bayani daga azhar daga zawal zuwa lokacin asar ya cewa azhar tana nan malamin lokacin lokacin asar azhar tana nan matuƙa da asar bata shiga ba la'asar tana nan matuƙa yana mata wada ba magarba na nan matuƙa jami bace ba ita mace akwai ta ɗan taho an wata wada akwai ta ai ta iya nan wannan shi ne suka gaskiyar magana mai neman lahiya ka kuskura mutum biyu rak annabi ba damar ramo ta bayan ta wuce mai mantuwa da mai barci su kada annabi ba ya ba uzuri wanda karanta fuka sun nasai da nasai da sabi aka da abu malik ko kan sirri annu halat ibn hazam sun ka dalilai da dama wanda taliban cikin cikin tamawun minna na karihin magana cewa sallah da gangam gabari kurin hidaka tuba ga Allah kurin ka gyara gaba kurin Allah mata lokaci yana misali yanzu he mu ce yanzu tunda ana cinkoso a lokacin arfa ana kosolo yanzu he mu je mu yi arfa a watan jumadal ula saboda cinkoso ake ayi arfa tai ko mu bari sai an kare an watsa mu mu je daga baya cikin misali muharram he mu je mu tamu to yanda ka san haji ba ta yi ba an haka yi ta kafin ita ko bayanta ita ma sallah haka ce to amma sallah nasi ya zo an ba da uzuri ga mai mantuwa da mai barci duk lokacin da ka harka daga barci ka je ka yi ta duk wanda ya mance daga ya tuna je yi ta kuma a kacin sallah salama ya yi kowane yakin sunna kenan ya yi mantuwa bai ba sallar a zuwa la'asar har rana ta hada dalilin ake hada ko kuma ya yi barci na cikin dare bai halaka ba hijiran ta hudu gade-gade zahirar mata da su amma aikata ne da samun yawon ke wani su kaɗai aka ba uzuri amma da gangan wani ma zai sallar shekaru bai yi ba wani ana biki ana hita ƙaya ta gida ta tara musu ta gero su wani ana ranyu ana shawara ko asambile ko kwanse da ministry ana yi ya sun ƙare ba ruwansu ko ya zo ya gama ya ramu duk wani shiga ta kace kemar wallahi ta danci ne wallahi ta danci ne amma babu aiki wa babu aiki mahi girma ga bawa kamar sallah ta haka bar ta jin wasa duk wani abu shine bayan ta yake kaka yadda in mai aiki ka wuto ka sallah in mai aiki illa an baka dama iko doluwa haɗin da kana da uzurin wani abu daban ka gama a zaurar la'asar ka kai a zaurar shi ka yi su amma haka dukkan su wuta gaba daya labaka uzurin wajen Allah irin kuma masu shiga cikin gafala ma ya kudurciya misali wata da gafala mutum ya bar sallah shekaru wasu a ce ya zo wajen yara musu sai ga wani sallah a zuhur ko sai koma gehi sai ya ka tabi wata an ce duka sallah kullum ka sallah ka kawo tsar wata haka rama don ka mutuwa duk mai ce maka ka rama wata abin da ka ba bai ka baka da matsala ka ba ka yi shekara biyu uku ka sallah ko goma maka sallah suka ce he ka ramo amma ya tsara maka kullum ka yi sallah biyu a zuhur biyu da asar biyu kai kuma sallah shekara goma ka bari sai ka mutu shekara biyar ka kuma sallah to da ba magana ramota ka ta'addanci ka bar hanya tabbata tajibu ma kabla annabi ce tuba tana wanke goge abin da ya wuce yanzu kun ka tuba ka koma ga Allah kuna ga koran gyara gaba koran shin shek salamin tamiya ke cewa me irin wannan halin dan ya samu lahada da ya asara ya yi wata nafiloli kuran amma sallah ta Allah Allah da Allah yayi ta wuce baka yi ta ba kai baka mata baka mata lokaci naka wannan kaga iya sa mutum haka ina ga Umar bin Khattab Abdullah Umar bin Khattab Abdullah bin Umar in Salman dama cikin sahabbai suke cewa dole ba sallah da gangan guda da gangan kullum ka wuce ya tuwa tuba Allah ya tuba kullum ba ba kana mota sai dai kana cikin masu da ka ware mantuwa ko barci ma da gangan kullum gaskiya ko hadari gaskiya to wannan shine kira kira daga cikin daga bayan waɗannan na kware Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun aka sa masu mayewa a bayan wannan na banza a da'u salata suka tozatar da sallah wa tabu shahawat suka bi san zuciya abinda ya musu dadi suke halatta kuran eh abinda ya musu dadi za su gyara abinda bai musu dadi ba su haramta kina kuran ra'ayi kuran ta mure Allah kiyaye yace fa sawfa yalqawna ghayya masu wannan hali kaga tozatar da sallah daga cikin ce ba yin ba lokaci ba ko yin ta bayan da aka ce baka yi ta irin matsala bige-bige kundi na ga ana yi nake yi inda bai sami liman mai yasa zai sallama wani ko kuwa za gano matsala a ce misali a ce shiga ka bage sallah ya ga sa matsala ba wani dai wani dai an kai sallai balle a ce wurin bayyana wani shi ne matsala ya ga an sahu da yawa mutum shirin tara hamsin arza liman matsala ce gaskiya ga musulmi matsala ce gaskiya a samu tun nawa kaga azumi sallah mai shan gwamnati sallah ana ta gardama kai mai kai mai ana tura arzu to wannan kaga sai abu ne wanda ke mai muhimmancin gaske da zaman ta wajen sallah dai ko baka koyi ba ka tsaya ka san sallah ka san ɗan surorin ka kanana ka tsaya ka kyauta ta fatiha da kyau ka yi surorin ka ɗan surorin ka kai su da kyau su kula wallahi su kula wajen wannan sai sai sheka don kuma kana bige bige ka kasa ɗan surorin ka fatiha da kyau a gyara ta ɗan surorin kanana kuma sauran ayi ta yi la masha Allah amma ka tsaya ka kasa cin sallah kaga kuma tsala ke yin damar da kake kai ɗayan damar kenan shirme da kake magana ke nayi kenan wa a yi ƙoƙarin gyara sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani iya sallah iya raye ko ba cikin safa yake ya yi sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo bin annabi sallama assalamu alaikum rasulullah annabi ta wa alaikum rahmatullah irji salli fa innaka lam tusalli yazo annabi sallama annabi ce koma kai sallah har ba kai sallah ba ko sallah ce zabi ne ya je buga buga ya dawo annabi ta hazu koma da ka saki hazu baka sallah ba kinan ba sallah bace sai dai su uku yace ya rasulullah wannan baki iyawa ta kenan to annabi ko mai sallah ayi kabbara a samu nutsuwa an samu nutsuwa ayi rukuyi a nutsu a taso idan ga masallaci da tsatsa cikin nutsuwa wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani iya sallah tare da sahabbai annabi ya ce sahabbai kun ga wannan bawan Allah inda zai mutu a irin wannan sallah da yake irin wannan sallah ya mutu a wani addini wanda ba nawa ba ba ni kashi ba bai mutu a musulunci ba addini ba ni kashi ba irin wani sallah ce ke amma bayan da aka gana sai ce bige-bige huzaifa radiyar la'anu ya ga wani sai shi mata fata iya sallah bige-bige wani bige-bige ya ce ba mu allah shekara na kana sallah shekara ta arba'in shekara arba'in na sallah ita ai kuwa ka shiga ka shiga arba'in baka sallah ka shiga arba'in babu sallah ba sallah ba ce kai ai wake da wajibi a yi kokarin koyon sallah ka tsaya a yi yan wabalin Allah ka ci gaban zamani a aikace ka ɗauki surata yan suro fatiha da wajibi yan surori ka gyara su da kyau ka iya sallah ka guda biyar su ne babban gobe kiyama nan sallah manzana ce duk aikin da kai kayi shi haji kayi sadaka kayi zaka kayi wane ne sallah ake arabta sallah ake fara kokowa a bincika sai in ta yi kyau ne za a yi gaba an mata kyau ba ha ya kan haɗa can haidar gaba kuma mai za a yi idan wata kenan kenan ta ce babban jagoran abin gudubin aikinka ke lamin yawon matsaya mai kokoyo sallah mu ji a koya mana a aikace ba wani dogon gautu da kasa ba ka sami malamin sunna tsaye koya maka ina ke pratikinta a aikace da yan wayan ka koya shi kenan kuma a yi ta sauran ibada amma mata gaba sallah fa akwai matsala ga suke magana ya ce sun tozatar da sallah suna sun samun sha'awa fasofi alƙawar gayya za su haɗa alghai an ce gayyan wani kori ne a cikin jahannama wata ruwaya cewa wanda yake cike da mugunya da miki yan wuta a takaice yan wanda aka ce gai aka ce kori rami a jahannama annan salasalama iya ba da labarin girman abun ba ƙarami ba ne ba iya zama da sahabbai suna zamne wanda sai ya ji wani ƙara daram ya kace masa bai a tadaruna ma hada kun san wannan karar menene suka ce Allah wa rasulu alam Allah da manzon su suka sani yace hajarun rumi fi jahannam منذ سبعين خريفا الآن حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها yace kusan karamin su musani ba su da Allah da manzon su suka san karamin ne yace wani dutse ne aka jewa daga bakin jahannama yau da shekara saba'in iya gangara ya gangara yau ne bayan shekara saba'in da gangara shi sai yau kai dandal wuta shi ne kuka ji karan darau an ce masu wannan halin za a je wasu cikin gayya allah kiyaye amma ce illa man taba إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
ɗan wata wannan lahi da aka haɗi ga abin da ake fata ce illa man taba kaji wanda da iya to zartar da sallah ɗan ta more ne yanzu sai ya tuba wa amana wa amila amalan salihan ya yi imani na gaskiya kuma ya aiki aiki nagari ɗan wa mahi al'adashi da jero ayyuka muyagu bautar wani allah zina kisan kai ko amma sai ta illaman taba wa amana wa amina amalan saliha fa'ula'ik yubajjilu lawa hasiliyatin hasanat bakan na gafirar rahima ko? kenan babban wani wadda dillayin ɗan wa mishi a wani wa'azi ba na kaza ba ya kaza ya kaza a nema ne ake a tuba da ce ka kaza duk abin da kai ka tuba kurin kaga dillayin da aka yi kurin tuba ake da ba a sallah gaba daya yau ka tuba shikenan ka koma ga Allah kai kokarin gyaran gaba yace sai wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na garban tuba fa ulaika yadkhuluna aljanna wa'annan su ne masu shiga gidan aljanna kuma wala yanzu da muna shaya ba a zalimta su komi mana ba a rage musu komi kenan ka tuba ga Allah Allah idan ka tuba har ma rahama ta Allah wa gabayi laihin da kai ma sai Allah ya maida shi lada haka Allah ce wala kai bazula bazula sai'atu masanat Allah zai maida sai'atu kin muna aikin ta koma sanata ta koma aiki ta koma aiki na kwarai in wannan iya sa kuma su ci tun da za a mai da zilihi ma ya koma lada kenan ma a a yan wanda misali wanda ya rayu cikin ibadar Allah ko da kai daga tuba daga baya an mai da aikin ka hasana amira sai a guda amira ta mai lada ai shi aikin lada ne yake shi za a da kullun shi limka shi ake saman limki kan ba za ka nan ka kai ga wanda yake kan ai wanda yake aikin alkhairi a wannan shekarar da ka wuce ba shakka ya fi ka ci gaba daga kayan sa Allah ta koka ne eh Allah ya tabo ka kai kokarin gyaran gaba haka nan kaka ga yawan laifinka amma abin da ke nema ka tuba ga Allah idan ka tuba alƙawarin Allah ne wanda ya tuba ya yi imani ya aiki na gari Allah mai alƙawarin gidan ajin tabbas Allah bai rike mai komai daga cikin ake na ci adam tsohon mai laifi ne tsohon tubobe ne a a musulunci ba tsoho tsohon tuba yau ka tuba shi kenan sai Allah saka ima gawata maka kuma saka gidan aljanna